الرحيم وحشر لسليمان جنود بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau shida ga watan uku shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da sha takwas ga watan tara shekara ta 2023 miladiya za mu dora kan tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria muna cikin suratul shu'ara ay suratul naml aya ta 19 za mu tashi insha Allah daidai kissar annabi Suleiman alaihi salatu wassalam wanda mun tattauna a satin da ya gabata irin mulki da sarauta da Allah ya bashi da shi da babansa walaga da ace na Dawuda wa Suleiman da ilma muka ta bayani har inda muka zo a cewa ga annabi suleiman ya fita da shi da rundunarsa da aljanu da mutane da dabbobi da tsuntsaye da komai da komai suna biye da shi da aka ya zo wucewa shi yana gaba ya zo wucewa ta wato gari ko wani kwari na tururuwa wadin namli sai wata daga cikin tururuwa sai ta yi magana sai ta ce ya ku taron tururuwa kuma za ku shiga gidajenku kada suleimanu da shi da rundunarsa da mutanensa su zo su tattake ku ba sani ba to ta yi magana damun mun faɗa a cikin mulkin da allah ya ba annabi suleiman cewa Allah ya bashi yana jin maganar tsuntsaye yana jin maganar dabbobi yana jin maganar aljanu da sauransu wannan maganar da ta yi sai abin ya bashi dariya shine Allah ce min fata basama
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
kawai sai ya kama murmushi yana dariya fatabassama dhahikan ya yi murmushi yana dariya min ƙauliha saboda abinda ita wannan tururuwa ta faɗa cewa ai zai zo ya take su da shi da mutanensa shi bai ma sani ba to anan abinda yasa ya yi dariya shi annabi suleiman abubuwa ne kamar haka na farko dai godiya wa allah da ya ji yadda shi maganar tururuwa tana magana Allah ya jiyar da shi don gode wa Allah da jin daɗi in mutum ya murna ya ji daɗin abu yakan yi dariya ya yi wannan dariya ba da ma adraka ma kalatun namlatu bayan ya fahimci abin da wannan tururuwa ta faɗa shine Allah ya ce ya ji sautinta sai ya yi dariya wasami a ƙaulaha a sami malaman tafsiri suka ce ya girgiza sai kuma ya yi dariya dahikan kalmar tabassam murmushi sai kuma dahik suka ce a tabassum awwalu dahiki murmushi ai shine farkon dariya duk wanda zai yi dariya to yana yin murmushi da haka Allah ya haɗa mai guda biyu fata basama dahikan ya yi murmushi ya yi dariya sai Allah ya yi bayanin abin da ya faɗa ya ce waƙalar rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alayya ya ubangiji a ka kimtsa min ka bani dama da ikon godewa ni'imar da kai mini da ni da iyayena ya cino abin da Allah ya bashi da abin da ya bawa babansa Dawud kalmar auzi'ini yana nufin ya rabbi alhimni Allah ka kimtsa mini almudawamatu ala shukrika in dawwama ina yi maka godiya kuma walimtina wa ala juhudi ni'matik in hanu da ƙaryata ni'imar da kai mu kuma Allah ka bani ikon kamewa ga dukkan abin da zai kai ni ga kafircewa ni'imarka walkafu an kulli ma yu'addi ila kufrani minnatik baiwarka allati afdaltaha alayya wa ala walidayya wanda ni ka bani da kuma iyayena gabaki daya Allah ka azurta da aikata aiki mai kyau an a'mala salihan kuma aikin wanda tardahu ka yarda da shi an ni gare ni wa taqbalu minni ka karba da gare ni ya Allah wa adkhilni ka shigar da ni bi rahmatika da kyautatawarka da tausayinka fi ibadika salihina shin bayinka na kwarai salihai alladhina radita anhum wa radu anka wanda ka yarda da su kuma suka yarda da kai wannan aya abinda take nuna mana shine lokacin da Allah ya baka wata ni'ima to ya kamata ka gode masa akan ni'imar da ya baka kuma in wannan yana nuna wani abu yana nuna mana irin addu'ar da annabi suleiman ya yi kuma ya hada da iyayensa saboda Allah ya bashi ni'ima ya ba wa iyayensa ma ni'ima kamar yadda muka yi bayani a baya irin mulki da sarauta da Allah ya ba wa annabi dawuda ya yi bayani akan irin wato salo da bawa ya kamata ya yi wajen yi wa Allah godiya idan Allah ya bashi ku lura da wani abu guda yana cin alamar Allah yana son mutum kuma ya yarda da shi ya azurta shi ma da ya rinka gode masa yayin da ya masa wata ni'ima akwai mutanen da godiyar Allah ma ba sa yi kaga mutum Allah ya hada mai duk abin da ya hada masa amma wallahi malam baya iya bude baki ya gode wa Allah ba masifar da ta wuce an maka an maka an maka amma ba za ka iya bude baki kai wa Allah godiya kuma suna nan barkace shi kuma Allah mai haƙuri Allah mai jin kai Allah mai tausayi kuma baya gajiya ya ci gaba da basu ya ta basu ya ta basu amma fa ba sa gode masa da haka mai mulki ya kamata ya koyi da mulki irin na annabi Sulaiman yanzu ku duba wani abu ba da Allah ya ba masu mulki su fa ba karfi suka fi mutum na gangan jiki ba wani ma ba ilimi ya fi mutane ba wani ma ba kawai kaddara dai Allah ya sa shi ne shugaba yanzu irin sarakuna mutum ya zauna a fadarsa ya saka babbar riga da kwalliya da ado da tafi ta kowa damar riga ba wacce ta kai riga sarki ai yawwa ko riga mai aiki ne sai a ce wannan ai ta sarakuna ce amma ba mamaki a cikin talakawan sannan akwai wanda ya fi shi kuɗi da dukiya amma da ikon Allah mala idan aka zo fadan nan kowa sai ya tsuguna ya gashe shi baka isa ka je kansa a tsaye ba sai wane da wane iya zaune kuma duk abin da ya faɗa a lokacin dole a bi sarauta ne mulki ne kaje fadojinmu masha Allah to wannan idan yana nuna wani abu ya kamata mutum ya gode wa Allah da Allah ya sakhare masa ya hore masa bayi suna biyayya gare shi wanda in doke doke za a yi fa suka haɗu za su yi wa mutum shegen doka ba kaɗan ba to amma aka ce su bi ka kuma ka lura duk inda sarki ko wani shugaba zo wuce sai an tsaya sai a tsaye da hanya wani ma so yake zo wuce kowa sai ya mai haka in ka ga malam bawashi ya haka ma na babban mutum ranka ya daɗe la ƙara girma ko da bai taɓa ba shi kokobo ba shi yasa annabi suleiman da ya cino irin mulkin da Allah ya bashi ya ce auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah ka sanya mun ni ko nayi godiya akan ni'imar nan da kai mun to duk wanda Allah ya bashi jagoranci ko mulki ko sarauta ya kamata ya rinka godewa Allah akan damar da ya bashi in baka gode masa ba yana kallon ka zaka je ka haɗu da shi yawan kiyamaci ko ya zai kwace mulkin a hannunka kana ji kana gani ya karbe ya ba wani kaɗan daga yankin Allah ko ya ɗauke ranka ko kuma kana kai a cire ka yanzu da wani abin da ake a gargajiya idan mutum ya taɓa yin sarauta an aka cire shi ko aka sauke shi babu shi ba garin nan ba bai sai dawo garin ba da an ji ya dawo za a iya kama shi garinka inda aka haife ka har dafa garin naka ne gaba daya yanzu an cire ka an kore ka ka shigo garin ma baka isa ba sai dai a ɓoye ko mahaifiyarka ta mutu sai ka nemi izini sai an ba da dama sai da jami'an tsaro kamar zaka gama ka fita ka tafi da an ji kwana ɗaya biyu kana nan sai a ce me kawo shi a ji a tattaro shi mulkin duniya ke wanda yake cike da ƙasƙanci da ci baya amma mulkin Allah shine dawwamamman mulki cikakkiyar sarauta to annabi Suleiman da ya gode wa Allah akan damar da ubangiji ya bashi to yanzu abin da zamu fara yi bayani a cikin surar daman na yi muku bayani cikin mulkin da Allah ba shi ya hore mai dabbobi da tsuntsaye to yanzu zai fara fafata da tsuntsu bari ka ji wani tsuntsu da ake ce da shi alhuda-huda alhuda-huda babban tsuntsu yana da tarihi a cikin alkur'ani an fafata da shi da annabi suleiman bari mu ji mai faru malam na وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين
annabi suleiman yana kan karagar mulki ana ta sarauta haka kurum da ya ga wasu tsuntsayen sai ya duba ya duba sai ya ga bai ga tsuntsun alhuda-huda ba sai ya yi kalmar tafakkud attafakkud ana nufin talabu shai wa ma'arifatu ahwale attafakkud talabu shai wa ma'arifatu ahwale a nemi wani abu a san a wani hali yake shi yasa aka ce tafaqqada al-fa'idu al-fa'idu ko al-fa'id al-qa'idu junudahu komanda ya nemi rundunarsa kawai sai ya kama neman tsuntsun huda-huda wata faƙada taira an yi amfani da kalmar a tair ismu jins ne akan kul ma yutiru shi at-tayr a larabci ismu jins ne suna ne na jinsi ga duk abin da yake tashi sama sunansa tsairu shi yasa aka ce da jirgin sama a da'ira an gane li'annaha tadiru saboda tana tashi tsuntsu daya ana ce da shi da'iru jam'insa tsairu to a nan an yi amfani da kalmar ɗairu ba ba duk tsuntsu ake nufi ba ana nufin tsuntsun huda-huda da aka wata faƙada taira ai wata faƙada alhuda-huda shi yasa a cikin ayar a gaba sai ce mali la'aral huda-huda ko kuma ka ce ya nemi ya bibici labarin tsuntsayen da yake tare da su duk tsuntsu ka duba tsabar mulkin annabi Sulaiman ta kai ga in wani tsuntsu baya nan ya san baya ya kaji mulkin gaskiya kenan wannan shine mulki tsuntsu ya baya nan a cikin tsuntsaye kai ka san adadin tsuntsun unguwar kuwa yace mali la aral huda huda ya leƙa ya duba ya ga bai ga tsuntsun huda-huda ba ya ce me ya shiga tsakanina da shi ya ban gan shi ba ina yake imamul alusi a cikin tafsirinsa ya ce annabi suleiman ya faɗi wannan saboda a zatansa bai kamata ana zaman fadan nan bai ga wannan tsuntsun huda-huda ba dan aikensa ne yana aiken shi an ce duk inda annabi suleiman zai yi tafiya idan yana so ya samu ruwan da zai sha da dabbobinsa to tsuntsun alhuda-huda shi kuma shi ke nuna wurin ruwa da ya yi fi fi fi fi sai ya tsaya a wuri in ya tsaya kawai annabi suleiman ya sa akwai ruwa a nan sai ya ce a je a sha ruwa da haka in dai za a yi tafiya da shi in dai za a yi tafiya to da shi tsuntsun huda-huda ake tafiya alhuda-huda to sai ya ga bai gan shi ba yace duk yadda aka yi akwai wani abin da ya faru to da wani sababi kuma ya tafi bai gaya min ya tafi ba saboda mulki da sarautar annabi suleiman ta kai ga in tsuntsun nan zai fita ya kamata ya gaya masa zan fita ya kare sannan sai ya ce to lalle baya nan ne an kana min al-ghaibina ko dai yana cikin wanda ba sa nan ko ya tafi ne baya nan mana jikinsa ya ba shi bayanan dan da yana nan da ya gan shi wannan din malamai suka ce wannan amdin munqati'a ne amne munqati'a kaman yadda laraba suke cewa innaha la ibilun amsha innaha la ibilun amsha abinda ake ne innaha la ibilun balsha kai raƙuma ne kai ba raƙuma ba awaki ne tumaki ne kawai fushi sai kama annabi sulaiman ran sai baci yace la u'adibannahu adaban shadidan sai nayi mai azaba azaba mai tsanani malam kaga saboda tsabar mulkin sa har ta kai ga tsuntsu in yayi laifi zai azabtar da shi kai ku sai zo kan gidanka ya zazzage kamata uwa ka sani ba to ba ma jin abin da suke faɗa yi ya ce zan mai azaba azaba mai tsanani aula azba hannahu ko kuma gaba ɗaya yanka shi zan yi gaba ɗaya sa masa wuka in yanka shi tilas mu ga ta ƙarshen tashi a tafi ba tafiya yake bai gaya mun ba to na yanka shi abu na uku ya ce aula ya ci yanni bi sultanin mubin ko ya zo min da hujja mabayyaniya idan ya zo min da hujja to duk waɗannan hukuncin da na faɗa ba zan yi ba wannan yana nuna cewa babban mutum ya kamata ya rinka ba da ƙofa ta karɓan hanzari da uzuri za mu ma hukunci sai mun ma kaza to a ɗan buɗe kuma a ce to kawo dalilin da ya sa baka yi kaza ba ko me yasa ka mana kaza ka mana kaza in mutum ya ba da hujja karɓar biya a a sa ni aka yi ranka ya daɗe ce aka in ban yi ba za a kashe ni wallahi fushi ne ya dauke ranka dade amma daga baya na gane na yi laifi a'a wannan abin da nayi gaskiya da manufa nayi da gangan nayi kuma duk abin da zaka yi ka je kai akwai wanda zai faɗa haka ko akwai wanda zai faɗa haka to kaga dai ka samu dalili ashe ya halatta a karɓo hujjar mai rauni hujjar wanda za a yi masa hukunci idan ya ba da hujja to a saurare shi shi sa ya zama almalikul hakimul adil sarki mai mulki mai hikima mai adalci annabi suleiman ya yi niyyar ya- ya ya azabtar da shi allah kaɗai ya san ya ma zai yi wa tsuntsun huda-hudan azaba tsallon kwaɗo za a sa shi a ɗaure shi za a ta lila shi fuka-fukin za a ɓalle masa a a ya za a yi shi ne ya sani ko kuma yanka yanka kamar zance ya ƙare in ka ji yanka to zai zai ji kansa a tukunya kenan ko ya zo mun da hujja in ya kawo zan karba kamar da annabi suleiman cewa yake wannan huda-huda da baya nan lalle za mu yi masa wannan hukunci ko kuma muna jira ya kawo mana ainihin wato dalili to bari ku ji qur'ani ya kawo dalili me yace mana فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين shikenan yace fa makasa zaira ba'id alqur'ani ya kai to mana hujja ko dalilin da yasa ba a ga huda huda ba yace ya makale ko ya zauna makasa daga almuksu ne zama fa makasa alhuda huda ya dan dauki lokaci zaira ba'id shine zamanan zaira ba'idin wani dan lokaci ba mai nisa ba sai ga shi ana cikin fadar ba a tashi ba fa sai ga tsuntsun huda huda ya da fat fat fat fat sai ga shi ya sauka ashe zaman da ya yi din gaira ba'i ba dadewa ya yi ba yana zuwa da ya sauka sai kama magana maganar kuma da yake shi annabi sulaiman yana ji yace ahattu bima lam tuhit bihi ya kai wannan babban sarki ya kai suleiman ai lalle na zo maka da wani bayani na kewaye shi ne daga ihata na tattaro maka ai alimtu ashiya anta lam ta'lamha na zo maka da ilimin abin da kai baka sani ba tofa tofa tsuntsun da ake tunanin zai shiga tukunya to kaga ya zo da ya zo da jawabi yace ahattu bima lam tuhit bihi na zo maka da ilimin da kai baka da shi daga kalmar ihata ne kuma ya fara maganarsa da wannan jumla kamar ya san nemansa ake yi to kai yanzu sarki irin annabi suleiman ka ce masa ka zo da bayanin da bai sani ba kaga ai ya saurara ko ba ka bane ba ya zo da mufaja'at abubuwan da ba a tsammani wannan muha- mufaja'at turaghibu fil isgha'i ilai za su kwadaitar a rinka a saurare shi a kai yanzu ana taron fadan nan wani tsuntsu ya ce ya zo da abin da annabi sulaiman bai sani ba ai dole kowa ya saurara to kaga yanzu saurare ake ba magana a yanka shi ko ai mai azaba ba yanzu shi za a saurara yanzu kai yana da dabara wannan tsuntsu gaskiya amin hattu bi malam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin na zo maka daga garin saba saba'in gari ne a yaman na zo maka daga garin saba bi naba'in saba'in bi naba'in da wani labari yakinin na yakini na tabbas tilas wannan waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin kamar wato ƙarin bayani ne tawdih ne dangane da ahattu bima lam tuhid bihi din yana fassara masa menene abin da nazo maka baka sani ba na zo maka da labari daga garin saba labari wanda yake na yaƙi ne annabi suleiman ya yi shiru ya ji ikon allah shi da yake mulki da sarautar waɗannan dabbobi da tsuntsaye kuma yau gashi an kawo masa abin da bai sani ba malam ka san me wannan yake nunawa duk inda ka kai da girma da mulki da shugabanci da matsayi akwai abin da baka sani ba ka yadda kawai ko a gidanka da kake mulki da sarauta kake ganin kai ne uga kwata-kwata wallahi a zo maka da abin da baka san da shi ba shi yasa ku daina wulakanta mata ku daina tozarta mata ku daina jansa a ƙasa ku daina mai da su ba kowa ba sun fi san abubuwa fa koya ka gani ƙwarai kuwa wani ya ce a sosai ma kuwa wannan a gidanka ne kai ne mai mulki kai za ka ce a yi kaza ko kar a yi in ka zo ka naɗe ƙafarka a tsakar gidanka za ka ce kowa ya shiga ɗaka ka ɓata rai ka ce hajiya matso daga nan ka kori kowa ya daga mulki ai wani ya ce haba ai mulki ai baka san mulki bai ka je gidan mai gida a gidansa aka ce fada bai ce kai wannan ai wasa ne ai ya ce an mulki sai mai gida da iyalinsa ai amma fa ba kowa ba a kwarai kuwa wani mulka shi ake ko kuma mulke shi ake yi za ku yi ta ala ƙara lafiya saboda ba ku da aure amma yanzu duk masu auren kusa da ni ai shiru kake je gaba shi da kusa tab ai mata suna duka a gida malam sai abin da Allah ya Allah Allah sa mu fi karfin su ya Allah tab wai wallahi an baka labarin wani yadda ake masa a gida abin ai wata mata fa ta sa mijinta a gaba kai din banza dan iska ka sake ni in ka isa sai dai ka ji ana saki a waje kai ka isa ka sake ni mana jini kana nan ana ta ma magana kana ta wani rawar kai kana kaza kaza kaza kaza subhanallahi aka gama kuma ya kaɗa riga ya ce Allah baki haƙuri baki fahimce ni bane shi yasa wani ta zaga ta zaga ta masa komai bayan ta gama ya kada ya ce ab wallahi duk wannan cikin kauna ce ya ce shi a wajensa wannan kauna ce kawai saura ta bi ka da taɓarya ka ce kauna ce to ku dawo yanzu muna magana ne akan mulkin annabi suleiman tsuntsu ya fara bayani me labarin da ka zo da shi annabi suleiman bai sani ba menene shi na inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ga labari ya fara bayarwa labarin da ya je samo shi a garin saba ya ce inni wajattun ra'atan tamliko ranka da aini na je garin saba kai kana nan kana mulki na je na samu wani garin da mace ce ma take mulkansu gaba daya ba su ma san da mulkin da kake yi ba alhuda huda ya zo da bayani ba wannan mata ita ce bilqis bin shirahil bin malik ibn ruban sunanta kenan bilqis ba balki ba ba kuma balkisu ba bilqis da ka duk da haka duk wanda yake da mata yake ce mata balki ya gama kashe ta yawwa balki kuma a bilqis in ka zo kira ka ce bilqis ake ake zo a cikin qur'ani yar gidan shurahil kakanta sunansa malik dan gidan ruban ita bilqis sarauniya ce ita kuma ta gaji mulkin saba ne a hannun ubanta babanta ne mai mulki ya mutu ta kujerar ta yi mulki kuma ba zan ce tsautsayi ya biyo da ita ba kaddara ta biyo da ita a shiga can annabi suleiman yana mulki kuma ga ta tana mulki ga Sulaiman yana mulki ai dole a zaɓi ɗaya wane mutum ashe ashe yawon alhuda-huda kam da alheri ya zo fab a zagaye-zagayen sa ya gano ga wani gari mace ce take mulki to ba ma wai mulkin kaɗai da take musu ba ya ce wa utiyat min kulli shay ya ce na an ba ta komai duk abin da mai mulki yake bukata na mulki an ba wa bilkisu ni wajattu kabilata saba ta hukumu hamra ni kam na samu kabilar saba mace ce take mulkarsu wata tasarrafu fi umurihim kuma ita take tasarrufi a cikin lamuransu gaba daya duna an ya tariza alaiha mu'taridun ba wani wanda ya isa mata musu ko ya mata jayayya au yunafisaha munafisun ko wani mai rigaye ko tsere ya tsere mata babu shi wa utiyar min kulli shay wani matufin ne alama qablahu Allah ya bata komai bayna yadayha jami'u kulli shay jami'ul ashiya allati tahtajuha li tasrifi shu'uni mamlakatiha duk abin da take bukata don ta sarrafa mulkinta da kasarta wal muhafaza ala quwwatiha wa istiqrariha da zai taimake ta ta rike karfinta da tabbatarta ranka dai ina shaida maka matan nan fata ka mace ce mai karfi yace ba ma wannan ba walaha arshun azim tana da babban gado arshun sarir ana nufin saririn mulkin azim yanzu fa tsuntsu ne yake magana yana kada kai haka yana faɗa wannan bayanin fa daga bakin tsuntsu ne annabi suleiman yake ji shine qur'ani ya kai to mana yace tana da wani mulki wani gado na mulki fakham dakham wanda wannan gadon mulki yana nuni akan ghinaha wa tarafiha mace ce mai wadata da kuma ainihin wato wato nuna alfahari da isa kuma gaskiya tana buga mulki kuma amma mace ce abinda yake nufi ni dai a duniya ban taba ganin wani gadon mulki irin na bilkisu ba ranka dade annabi suleiman ya ce to ba wannan ba abin da ya fi komai muni a mulkinta wajattuha wa kauma na same ta da ita da mutanenta gaba daya ba Allah suke bautawa ba duk wannan sarautar da mulkin ba Allah suke bautawa ba yasjuduna lishamsi min dunillahi wa rana suke wa bauta ba Allah ba duk wannan mulkin idan rana ta zo fitowa sai su je su sujada duk wannan mulkin idan rana ta zo faduwa sai su je su sujada yasjuduna lishamsi min dunillahi to a nan fa ya zunguro annabi suleiman a kwarai shirka ai annaba ba su yarda da shirka wannan maganar ita ce damuwar tana mulki tana shirka kuma tana jan mutane akan bata ina suna bautar rana wadda rana min makhluqatin lahi rana ma ai tana cikin halittun Allah ai me yasa ba za su bauta Allah ba san shi ba malam suna buƙatar wazi suna buƙatar da'awa ai ko yau za a kawo ta za a yi mata wazi wa zayyana lahum shaytanu a'malahum huda huda fa ya kama wazi kuma yace ranka dade yana ga annabi Sulaiman yace shaydan ya kayata musu aikin su allati hiya ibadatuhum lishamsi suna jin daɗi suna burgewa a wajensu dangane da bautan wannan rana da abin da yake kama da ita na nau'in kafirci wa ma shubihuwa min alwanil kufri wal fusuqi an amrillah sun bar umarnin Allah sun kama kafirci da fasikanci fasaddahum an sabili shedan ya toshe su ya hana su an sabili da barin hanya ta gaskiya fahum saboda haka bi sababi zalika su din la yahtaduna ba su shiryu ba ila ibadatin lahi zuwa ga bauta Allah shi shi kare Allah ne lamu abu da bi haƙƙin siwahu wanda babu abun bauta da gaskiya in ba shi ba har yanzu ba annabi sulaiman bai ce komai ba alhuda huda yake ta bayani Allah mai iko ayo ai ba mamaki annabi ma ya faɗa ba saniya ta yi magana kuma annabi ya ji mai ta faɗa allan da ya sa wannan bakin nawa ke magana in ya ga dama sai sa raƙumi ya yi magana wa idha waqa alqawlu alaihim karanta وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون Allah ya ce akwai lokacin da idan kiyama ta zo malam idan waqa alqawlu alaihim zamu fitar musu da wata dabba dabba ba sai na yi dogon tafsili da bayan da malamai suka ce mai ake nufi ba nan mu ɗauke ta a matsayin dabba tukallimuhum za ta rinka yi wa mutane magana dabba za ta zo tana magana kamar ka gara umi yana magana saniya tana magana akuya tana magana wani abu sai Allah to yau ga tsuntsu ya gama zuba jawabai dalla-dalla ga annabi Suleiman yanzu dai kun gane wannan mutane ita na na bilkisu ga mulki ga sarauta kuma ga shirka Allah ya sujudu lillahi alladhi ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون نعم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ya ci gaba da bayani ya ce Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba wannan mata shaidan ya zayyana musu ayyukansu har ma ya sa su su ƙiyin sujjada ga Allahn da yake fitar da dukkan abin da yake ɓoye shine alkhaba alladhi yuzhiru shay'al makhbu'a suka isi sujjada ga Allahn da yake cire duk wani abin da yake ɓoyayye duk abin da yake ɓoyayye duk abin da yake rufaffe a sammai ne ko a ƙasai ba wanda yake fidda shi in ba Allah ba fi samawati wal ard a sammai ko ƙasai ko meye wannan yanzu ƙasa tana nan malam abu shaƙyamas amma da ruwa ya sauka a kanta sai kaga ta fitar da ciyawa wannan abin da ke ɓoye a cikin shine alhaba waye ya fitar da shi Allah ga mace kana ganin ta lami lafiya tana tafiya tana tafiya put bayan an wata tara sai ka ji an ce ai ta zo da bako ta fito da wani me wani jariri da yake cikin cikinta alladhi yukhrijul khaba'a abu ne a boye ai Allah ne yake ciro shi jaririn nan da da yake cikin cikin sa ya san da shi cikin cikin ta ya san da shi sai Allah abin da ke cikin zuciyarka a boye a yanzu baka faɗa ba baka yi bayani ba Allah shine ya san shi kuma sai ya fitar da shi yau matubula sara'iru ranar tonan asiri ranar da za a kwashe komai a bayyana shi wannan mata ta ƙi ta yi sujada wa Allahn da sifansa ne wannan ya kurji khaba fi samawati wal ard Allah nan da yake ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linuna ko wa ya alamu ma tukhfuna wa ma tu'linuna ya san abin da kuke koyewa ya san abin da kuke bayyanawa abin da aya take nufi zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum li alla yasjudu lillahi alladhi ya'lamu al-makhbu'a wal mastur shaytan ya zayyana musu aikin su sun ƙi su yi sujada wa Allah wanda shi Allah nan ya san abin da yake boye da abin da yake suturce a cikin sammai da ƙasai wa ya alam ma takunu fi min asrarin Allah ya san abin da kuke boyewa na sirri sirri wa ma tu'linuna min aqwalin da abin da kuke bayyanawa na zance wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin Allah tabaraka wa ta'ala ba ba ba abin da wani dan adam ko wata halitta za ta ɓoye bai san shi ba babu kaga wannan raddi ne akan yan bid'a da suke cewa wai Allah subhanallah wai Allah bai san abin da bawansa zai yi gobe ba sai dai in yayi akwai yan bid'an da suna ganin gobe ba za ka je kasuwa ba gobe ba za ka je gona ba gobe ba za ka je makaranta ba to in dai kafin goben ne to Allah bai sani ba wai sai dai in kayi goben zai gane kaga wannan ai ai kafirci da wannan yace Allahu la ilaha illa huwa Allah shine ubangiji wanda ba abun cancan bauta da cancanta da dacewa in ba shi ba rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma ku yi sujada ga Allah wahdahu shi kadai ku bari yin sujada ga rana ya ku mutanen bilqisu ku yi bauta wa Allah wanda babu an bauta da cancanta in ba shi ba tabaraka wa ta'ala sahibul arshil karimi sahibul arshil azimi ma'abucin al'arshi mai karamci mai girma alladhi la yudanihi wa la yushbihuhu shay'un ba abin da ya kusa da Allah ko ya kama da Allah duk duniya ba abin da ya kama da Allah ba abin da ya kusa da Allah to yanzu annabi Suleiman zai fara magana me me me me me yace قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون annabi Suleiman yace to ba laifi zamu duba wannan hikaya ne lima qalahu Suleiman da abin da annabi Suleiman ya faɗa alaihi salam kaga mutumin ka alhuda-huda ai ya ko wata ai mutumin da da wuka ce a gefe ake jira za a aika shi ko ya ci azaba yanzu kaga ya zo da bayani an saurara wannan yana nuna cewa mai mulki mai sarauta ya rinka sauraron talaka mai mulki mai sarauta ya rinka sauraron na ƙasa da shi yau ga annabi suleiman ya saurari tsuntsu amma mu ce kai ka isa ma ne magana da kai ku je ku gama da shi ka isa a saurare ka akwai masu mulkin da baka isa ba ina ko complain kawai abin da suka ga dama za a yi ku tafi da shi ku gama da shi kuma wallahi sai an gama da kai wani yana ba labari ya ce dafa cikin irin azabar da wasu masu mulkin suke wa mabiya talakawa munin abin har ya fi wanda turawa suke wa bayi ka san bature ba mugu da ya cuci mutum musamman mu a nan afirka ya azabtar da dan adam irin bature azaba ta isa bauta haka ake ɗaure iyayenmu da kakanninmu da sarka sarka suke zuwa da ita tirela guda yababai yababai yababai a ƙafa da hannu a cire maka riga wallahi malam cire ma riga wani ma kowando babu a jikinsa wani dan ganye da fenti ake ba duk turawa ba abinda waɗannan turawan da suke da awar wayewa da ayi kaza kaza kaza ƙwarai kuwa duka azaba a ji a ɗora ku a jirgin ruwa ku tafi can ƙasashen su ku je ku yi ta musu aiki tono aikin ƙarfi yadda fir'auna yake sa mutanensa suna bauta wallahi haka turawa suka yi wa 'yan afirka a shekarun da suka gabata su wasu masu mulkin abin da suke idan kai laifi malam ina irin ginin badala badalan ne an zo gina kai sai a sa ka a tsakiya a tsaye sai a gine ka kawai subhanallah ka tafi zancen ka ya kare da wanda ake wulla su a ruwa sai an je bakin gada kawai da ranka a sake ka kawai kaje duk abin da za ka yi ke wanda ake miƙa wa namun daji su cinye samu tarin zaki zaki sai a wulla mutum kurin bayan mintuna sai dai ka zo ka ga ƙasusuwan hannunsa da ƙafafuwansa ta wadancan sai aka ai malam ka rabu da wanda yake gaba da kai a zalimi wanda ya fi ka ƙarfi zai zalunce ka ba daɗi to annabi suleiman da ya saurare shi ya ce ƙala sananzu ba kome za mu duba mu gani a saboda da ya ce a hattu bi malam tuhit bihi in an ce an nazaru ana ana nufin a ta'ammul fil umur yin ta'ammuli da lura a hankali a cikin al'amura wata dabbur da yin tadabburi wannan sin din sanan zuru littakit ne ƙarfafa zance ne yanzu wannan annabi suleiman ne yake ba da amsa wa wa tsuntsu kai ka ce wai kai ba za a yi magana da kai ba cewa ya sanan zuru ayyuhal huda huda ya kai tsuntsun huda huda za mu duba zancen ka mu gani a sadakta am kunta min alkadibina gaskiya kake ko kana cikin masu ƙarya ka duba malam sai ya fara matso da gaskiya sai ya ce gaskiya kake faɗa ko ƙarya idan mutum ka kawo mai labari sai ya ce maka zan bincika na ga ƙarya kake ko gaskiya ne to kamar ya fi karkata akan me ƙarya kake makareci ne amma in ya ce za mu duba mu ga gaskiya ne ko kuma ƙarya ne to zai iya yiwa ya gamsu cewa abin da ka zo da shi mai gaskiya ne wannan maganar manya ke shi kenan ga annabi suleiman sarki mai hankali sarki mai tunani baya gaggawa wajen al'amuransa wannan yana nuna mana wannan fa blueprint ne na mulki fa ko ba gane ba wannan karatun sarakuna ya kamata da masu mulki a yi wa wannan idan yana nuna yana nuna cewa mai sarauta mai mulki jagora ya kamata ya bi abu a hankali in an kawo mai labari ya duba ya gani ya tabbatar tukunna ba wai kawai da ya je ya dauka ba yanzu wannan aya annabin Allah ne amma ce ai bari zamu duba to kaifa yaya kawai da an gaya maka magana sai ka dauka kai aiki baka bincike yana cikin wauta ta mai mulki da rashin wayewa na mai mulki bi kulli takdirin wa ihtiramin da an bashi magana ana kawo mai zance baya bincike kawai zai zartar da hukunci daga baya wallahi alazim duk wanda yake mulki yana zartar da abuwa baya bincike sai yayi da na sani yace za mu duba mu gani kuma za mu bincika mu gani duk da ya san cewa tsuntsun nan zai wahala ya zo ya mai karya amma tun da shi mai mulki ne kaga zai dole ya duba ya nazari shine manya za ka jara cewa mun ji zancen ka za mu yi nazari shine sanan zurin ai ya ce bari mu rubuta mata takarda ita matar ba ka ce akwai mai mulki ba to za mu aika mu tabbatar akwai ta ko babu ita ma a duniya malam bari ka ga kaji mulkin nan nata za a kira ta sai ta zo fada mu je malam
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
لا تكدر الله أكبر ga takarda tuntunin annabi suleiman ya ce a rubuta mata takarda nan da nan aka zayyana wannan takarda aka rubuce ta has aka kuma aika mata ya ce kai huda-huda kai da ka zo da labarin sake ɗaukan wasikar ka tafi ka je ka kai wannan mata ba kai ka je ka gano ta tana mulki ba to mai damar takarda ya ce izhab bi kitabi hada ɗauki wannan takarda tawa fa'alƙih ilayhim idan ka je daidai inda take kan mulki a gadanta jefa musu wannan takarda jefa musu wannan wasiƙa kurin kai kwana ka dawo sun matawalla anhum ka juya ka basu fanzur ka saurara ka duba ka gani ma za yarji'una da me za su dawo mana da amsa ai dole ta malam in ta ga takarda daga annabi Sulaiman dole ta ba da ansa kai mutumin da yake sarrafa aljanu ba sai a tura aljanu su tashi garin ba gaba daya tab ina to ga takarda annabi Sulaiman ya rubuta ta zuwa ga Bilqisu da ita da mutanenta ya ba wa huda-huda ya ce makale shi a fuka-fukinka wata ƙasa ce fa daban fa ba inda annabi Sulaiman yake ba ya tafi ya je gidan mulkin wato Bilkisu aka ce tsuntsun ya je ta rabbata fito kan mulkin ba ya sake tashi fab fab fab sai da ya je inda take zama daga ita sai ita duk duniya ba wanda yake zuwa wannan gurin sai ita takhlu fiha bi nafsiha ya je ta bakin window ya leƙa ya tabbatar tunanin sai pop ya jefa mata wannan takarda wannan duk malamai ne suke ta ƙarin bayani su kuma Allah saka musu da alheri Qur'ani dai ya ce an wulla mata takarda kawai amma suka ce sai da ya je ta windo ya zira mata takarda min kuwatin hunaka takarda ana jefa ta Allah da iko sai ta fada kan hannun bilqis sai ya tashi sai ya juya baya tana ganin wannan wasiƙa sai ta rude ta ɗimauci ta bude takarda tana budewa ta ga wani katon tambari na mulki tambarerin tambari na sarauta ta karanta sai ta taho wajen mulki fada a ranar ba abin da aka tattauna a fadan nan sai kadiyar wannan takarda qalat ya ayyuhal mala'u tace ya ku manya manyan mutane ayyuhal mala'u ai ayyuhal ashrafu min qaumi manya daga cikin jama'a ta inni ulqiya ilayya kitabun karim ni fa an jeho min ulqiya an wullo min an jeho min wani littafi ko wani abin rubutu wata takarda take nufi mai girman gaske me yasa ta ce karim saboda yana da magana kalam hakim da uslub badi'a da tauji alhassan akwai rubutu akwai bayani mai kyau sai kuma ta yi bayani da yake ta karanta sai ta ce inna min sulaimana wannan takarda daga sulaimana take kuma ga abin da ke ciki wa innahu bismillahir rahmanir rahim matar da bata san Allah ba yau gashi ta kira Allah daman da yazo rubuta takardar sai kaga manya ana bude takardar sai aka ce innahu min sulaimana innahu yanda lamarin yake wanga takarda daga sulaimana take tahe ai dan ka fi ganewa dan kada ba wai mutumin Kano ko ya gane bayanin ba bayan wannan ki sani cewa shi Sulaimanan nan musulmi ne yayi imani da Allah wa innahu mun rubuta wannan takaddan nan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahmanu mai rahama ar-rahimu mai jin kai akwai wani sarki akwai wani ubangiji ba ni ba ba ke ba Allah sunansa ko kin san da shi ya sa ta tunani wane ne Allahu ar-rahmanu ar-rahim shi annabi suleiman ya yadda shi mai mulki ne amma yana mulki ne mai da ƙarfin Allahu da Ar-Rahmanu Ar-Rahim ina ma da sarakunanmu yanzu in za su rubuta takarda suna rubuta irin wannan innahu min sarkin zazzau wa innahu bismillahir rahmanir rahim innahu min sarkin Kano wa innahu bismillahir rahmanir rahim innahu min sarkin musulmi wa innahu bismillahir rahmanir rahim innahu min shehun barno wa innahu bismillahir rahmanir rahim gaba ɗaya waɗannan sarakunan wallahi sun samu girma ne da matsayi da bismillahi ar-rahman ar-rahim saboda wallahi tura wannan wallahi kafiran nan ba san da waɗanda ba su yadda da girman su ba su yadda da matsayinsu ba amma Allah ya ba su matsayi da girma ne ga baki ɗinsu da bismillahir rahmanir rahim Allah Allah ya sa su bi bismillahir rahmanir rahim Allah ya sa su yi miki bismillahir rahmanir rahim Allah ya sa su mutu akan bismillahir rahmanir rahim Bilkisu ba ta ta fasa bomfa fa shiru kake ji daga Sulaiman malam duba tawadu'u mai kwanya ce daga sarki Sulaiman ina tunda za a kira Allah ai ba za a bace wani sarki ba yi ai ba sarki sai Allah ai haka abun yake malam a wane mutum in ka dai ana maganar sarauta sarauta ai ba kira Allah ba ne ai ha ina yace al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu jin girma da isa rigata ce kambama da faɗaɗa kwarjan lela ne duk wanda ya yi jayayya da ni a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abuwa sai na karya shi in ji Allah bari ka ji ƙarshen wasiƙar Allah ta'alu alayya annabi Sulaiman ya ce kar ku yadda ku min girman kai da ke da mutanenku wa atuni musulmina ku taho kuna masu miƙa wuya kuna musulmi malam kaji wata sarauta ba wai fa ku musulunta ba ki tattara kayanki da ke da mutanenku ku taho ku zo nan gurin ku miƙa wuya ki baro wannan mulkin naki da sarauta taki la ta'alu alayya kar ku yadda ku nuna mun isa la ta takabbaru alayya kamar yadda almulukul jababira suke aikatawa masu mulki masu girman kai suke karki kuskure ke haka yake bilqis wa tuni ku zo mini musulmi na munqadina ta'iina li shari'ati llahi wahda masu yin da'a masu miƙa wuya masu bin shari'ar Allah shi shi kadai allati tujibu alaikum ikhlasal ibadati lahu wanda wannan take wajabta muku ku yi ku takawaita ku ta ibada gare shi duna ahadin siwa banda wani ba shi ba dan shine al-khaliqu li kulli shay shine ya halicci komai wa kullu ma'budin siwahu fa huwa batil duk wani abun bauta ba Allah ba batili ne lalatacce ne malam ka duba wata wasiƙa takaitacciya amma da cikakken bayani ba wani dogon turanci da wane ne ya kuke ya gida ya aiki ya ina ai babba in zai zo magana su manya fada mu ba sa dogon magana ai gajeriya ne layi ɗaya biyu an gama maka sako sai a naɗe ta kawai in ka gane ka gane in ba gane ba dai ka je taho a kwarai ku da gaske shikenan fa takardar ta kare wasiƙar akan wannan rubutun ne aka sa da huda yayi tafiya nisan duniya ya naɗe wannan takarda bai tsaya ko ina ba sai gidan mulkin Bilkisu innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wato ne musulmina ha hankalinta ya tashi ta firgita Allah ma daga ƙarshe mai tace kawai ƙarshen mai tace
قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون to abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah mana afuwa sati mai zuwa insha Allah za mu ji bayanin da ta faɗa Allah ya samu cika da imani Allah ya fi mana dan uwa Allah ran mamala abokata da bai da lafiya yana kwance yanzu haka akwai ledodi na ruwa bila adadin suna nan akan gadansa ana ta an taya masa ya Allah ya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka sa namu ruwan mun sha shi a kofi mun sha shi a roba eh Allah ba mu malan lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh